أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قد الله تبارك وتعالى لينونا من وانا اللوكتي يومنا قوم شاب يرقى وطن ربيع الآخر hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai da 30 ga watan Oktoba na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun Bulughul Maram min Jami'a Adillatil Ahkam muna cikin kitabus siyam wato littafin da yake magana akan azumi muna cikin babin da yake magana akan saumu tatawwu wa ma nuhiya anhu awanu hiya an saumihi muna cikin babin da yake magana kan azumi na tadawwi da kuma azumin da aka hana daga cikin azumomi na tadawwi din wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la yahillu limar'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi iznihi muttafaqun alaihi wal lafzu lil bukhari وزاد أبو داود غير رمضان آه وانا أبي هريرة رضي الله عنه لك سيدنا أبي هريرة الله قال مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي أن نبي جارة مثل السبت أقريش ياتي لا يهل لمرأة بهلتك مچبا أن تصوم تأزمي وزوجها شاهد الهالي مجن تينانا إلا بإذنه سير إذن إنسا متفق عليه Bukhari da Muslim suka dauka wannan hadisin wal lafzul Bukhari amma lafazin na Bukhari ne da Abu Dawud Abu Dawud ya kara gair Ramadan banda Ramadana to a waɗannan hadisan da zamu karanta yanzu da mun zasu mana magana akan halaccin azumin ne ko da na nafilan ne karatun baya yayi maganan kwadaitarwa akan yin azumi na nafilfili to yau kuma za a ji azumin ko da na nafilan ne ya halatta ai ko kuma bai halatta ai ba to shi ne sai aka samu hadisin daga sai na biro Allah ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi ya ce bai halarta ga mace matar aure kenan sai azumi ba mijinta yana nan yana halarce har sai ta sanar da shi sai ta nemi izinin sa malamai suka ce wannan hadisin yana nuna mana bai halarta ga mace ta yi azumin ta dawu'i ba mijinta kuma yana nan sai ta nemi izinin sa idan kuma ta yi azumin to azumin nata yayi amma ta yi laifi saboda akwai hadisin Abdullahi dan Abbas Allah kara masa yadda wanda a cikin sa yake cewa wa min haqqi zawji ala zawjatihi Allah ta suma tatawwan illa bi iznihi fa in fa'alat lam yaqbal minha cewa yana daga cikin haƙƙin miji akan mata kar ta yi azumi sai da na tadawi sai da izinin sa in ta kuma to shi kenan ba za a karɓa mata ba to a cikin hadisin kuma an gaya mana cewa wa zawjuha shahidun idan mijinta yana nan yana halarci kenan shahid idan mijinta yana nan an faɗi haka a cikin hadisin malamai suka ce daga nan zamu gane cewa a nan zamu gane mafhumul mukhalafa kenan akwai abin da malamai suke ce masa mafhumul mukhalafa idan an faɗi abu to za ka gane ɗaya abin da ba faɗa ba in an ce fari kaga baki kenan ko mafulun mukalama na fari shi ne baki yayi in an ce mawadaci ko mafulun mukalamansa shi ne meme matalauci to saboda haka za ka ce mijinta in yana nan wa zo jiha shahidun idan mijinta yana nan ba za ta azumi sai da izininsa to in baya nan ba kaga yana nan baya nan saboda haka suka ce daga nan za a gane ashe azumin ya halatta ta azumin nafila idan mijin baya nan idan ya kasance yana cikin tafiya to idan mijin yana cikin tafiya sai ta azumin nafila tana cikin azumin bata ƙara sa ba sai mijin ya dawo lokacin faduwar rana bai zo ba sai ga miji ya dawo to ya samu dama shi mijin ya wargaza azumin nata shi kam zai iya wargaza mata wannan azumin da take yi ko ba makaruhi bane a wajensa dan yayi haka saboda dama shi bai san da wannan labarin azumin ba imamu nawawi yace abinda ake nufi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa zawjuha shahidun mijinta in yana nan din nan yace abinda ake nufi shine idan mijin yana nan a gari ba wai yana nan a gidanta ba a in yana nan a gari a garin da take ciki amma in ya riga ya tafi baya nan yayi tafiya ya bar gari to ta samu dama ta yi azumi saboda ai ba zai yi ji daɗi da tafi yana cikin tafiya kan neman jin daɗin ta ai ba zai faru ba yana cikin tafiya yake sai dan yana gari sun haɗu kenan in ba ta tare da shi sannan kuma malaman suka ce mana har yanzu hadisin nan yana nuna mana haƙƙi wato ƙarfin haƙƙin miji akan mata har ma ya fi ibada da za ta yi na taɗa'u'i na nafila da zai zai sami tana azumin nafila zai iya warga da azumin nata shi wannan mijin saboda haƙƙinsa wajibi ne ta bashi haƙƙinsa wajibi ne wannan kuma ana maganar nafila ne kuma a tsaya a isar da wajibi ya fi a tsaya a isar da nafila da ta ɗauwi saboda haka maganar nafila ake yanzu kuma miji yana da damar da zai wato nemi nutsuwa a wajen iyalinsa ya ji daɗi da ita a kowane lokaci a kowane lokaci yana da dama da zai nemi biyan bukatarsa a wajen iyalinsa kai ko da kuwa tana azumin ta da wuyi ne inda ba da izinsa take azumin ba zai ya karya azumin faruwansa to kaga anan malamai suka ce ana nuna mana karfin miji kenan da matsayinsa idan mace ta yi azumin nafila ba da izininsa ba in ya zo zai iya wargaza wannan azumin nata da ta yi sannan kuma da aka ce yana da damar da zai iya neman bukatarsa a wajen iyalinsa daga a kowane lokaci saboda a nuna maka cewar kar ya je ya fada cikin wani yanayi idan ba a bashi wannan damar ba aka ware masa wasu lokuta aka ce ba zai iya biyan bukatarsa da iyalinsa ba wani mamaki bane je fada inda ba ba gayyace shi ba kaga sai fada cikin laifi kenan to dalilin haka sai aka ce to babu laifi ya nemi bukatarsa a wajen iyalinsa inda azumin nabila take yi ko ba da izininsa take yi ba zai iya warware azumin shi kan sannan sai imamu abu dauda ya ce gairar ramadan a wajen a ruwayarsa in dai na ramadana ne to ba su ta nemi izinin mijinta ba za ta yi azumi azumin nafila ne in za ta yi ta nemi izinin mijinta amma ya zubi ramadana ne to ba a ta shi na ramadana kan ai dama shi ma yana labarin za a yayi wallazi na wani kutiba alaikum siyamu kama kutiba allazi min qablikum la'allakum tattaquna saboda ka shi ma yana labarin za a yi azumin ramadana wajibi ne wannan saboda ka ba za ta tsaya cewar mai gida zan yi azumin ramadana ba anan kan babu amma in na nafila ne sai ta nemi izinin sa وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النهر متفق عليه آه وعن ابي سعيد الخدري daga abi sa'id al-khudri Allah kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha an siyam yawmayn annabi da ran tabbata gare shi ya hana azumin kwanaki guda biyu yawmul fitri ranan karaman sallah wa yawmun nahari da ranan babban sallah ranan da aka sha ruwa aka gama azumin ramadana shine yawmul fitr ranan ɗaya ga watan shawwal kenan sannan kuma yawmun nahari ranan da aka yi babban sallah sallar layya ranan goma ga watan zulhijja tani sallallahu alaihi ya hana azumin waɗannan kwanaki guda biyu na sallolin to wannan hadisin shi kuma yana nuna mana hani akan yin azumi a ranakun idi idin karamar sallah sallan azumi ko kuma sallar layya daidai ne mutumin da zai azumin nan zai azumin na ramu ko ne ana bisa azumi ne zai rama to ba zai wani ranar ba ko kuma a yayi nuzuri ne zai zai azumi wa Allah tabaraka wa ta'ala yayi yayi bakace zai azumi to ba zai azumi ranar sallah ba ko kuma ta dauki yake nabila yake to nabila ne ba zai yi ba a wannan ranar ko kuma kafara ce in kafara yake ba zai yi ba nan kai ko wani haka ma malamai suka ce duk ba zai yi ba wannan malamai sun haɗu akan haka ya zo a cikin hadisi sai na Umar Allah ya kara masa yadda yayi kuduba wa mutane ranar sallar Eid sai yace ya ku mutane lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin waɗannan kwanaki guda biyu yawmu fitrikum min siyamikum ranar da kuka gama azumin ku kuka sha ruwa daga azumin ku wa yawmul akhar ta'kuluna fihi min nisfikum sai ranar kuma ranar da kuke ci daga yankan ku saboda haka wannan kwanaki guda biyu ba za ku yi azumi a cikin su ba to menene hikima a cikin wannan malamai suka ce wannan hikiman da yasa ba a yin azumi ranar sallah shine a bambanta tsakanin azumin farilla da azumin nafila yau an gama azumi na ramadan sai aka ba da dama aka ce kowa ma zai yin azumin sa ran sallah ma sai ka tashi da azumi to ramadana kake yi ko kuma na nafila kake yi aba ga bambanta ba dude ne kawai ka tafi ka tawo a jere kawai to saboda haka hikima haka shine a raba sannan kuma ranan sallar layya kuma an shar'anta a yanka a ciki sannan a ci sai za ka ce in ka yanka ma inda hali ka ce ga cikin dabba ya zama ka karya wannan dan azumin da kai na zafiyan da mai yin layya to kaga wannan shine hikiman da yake cikin haka saboda haka malamai suka ce waɗannan kwanakin ba a yin azumi ga hadisi kuma ya tabbatar da haka ijma'an وأن شيبة الهزلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم آه وأن شيبة الهزلي رضي الله عنه دقا سيدنا نشيبة الهزلي الله قال مسجد قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا رحمة الله سبحانه قريش ياتي أيام التشريك كوانكي masu haske ayyamun kwanaki ne ayyamu aklin mashrube kwanakin ci da sha ne wa zikrullahi azza wa jalla kuma kwanakin ambaton Allah ne madaukakin sarki rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisi malamai suka ce ayyamu tashrik da aka ce kwanaki masu hasken nan ana nufi kwanakin da ake yanka a cikin su sune kwanaki guda uku wasu kuma suka ce a'a kwanaki ne guda biyu kwanaki guda biyu bayan ranar yanka kaga ne hada kwana uku da ranar yanka kenan abin da zaka kira wadannan kwanaki da ayyamun tashri saboda wadannan kwanaki ne ake yanka ake yanka layya ake yanka hadiya lokacin da rana take haskawa tushur take haskawa ba to hir tushriqus shams lokacin da rana take haskawa a lokacin ake yanka to za ka kira kwanakin da wato ayyamu tashrik a wasu kuma suka ce a abin da yasa aka ce musu ayyamu tashrik saboda a kwanakin ne in ka yanka naman naman zai yana zai yana haske yana haskakawa naman yana yana yana yana daukan idanu naman da aka yanka din wannan kwana uku da yayi kuma wata gida dan zuwa masa wani dan dan gishiri haka nan ko dan menene dai saboda haka da yana yana dai yana yana haskawa yana burgewa shi ma naman kansa to wasu suka ce dan haka aka kira shi wasu kuma suka ce a'a saboda ana shanya shi a rana ne naman saboda ana shanya shi a rana ranan ta haska shi sai aka kira kwanakin ayyamu tashrik kwanakin da ake sanya nama a ranar a haska kenan ta ko su maganganu wani da wanda malamai suka yi akan waɗanda ma'anan ayyamu tashrik amma da ana nufin kwana uku ne ranar sallah da washe gari da washe gari malamai suka ce daga cikin waɗannan hadisan akwai hadisi guda ɗaya bayan wannan da zamu karanta wanda duma nan su za su tafi tare kenan wa ana aisha ta wa ibn umar radiyallahu anhum qala lam yurakkis fi ayyami tashriqi an yasumna illa liman lam yajid al-habiya rawahu al-bukhari wani aisha daga sai suna aisha wabin umar da abdullahi dan umar radiyallahu anhu Allah da su kala sun ce lam yurakkis fi ayyami tashrik annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi rangome a kwanake masu hasken nan ba bai yi rangome an ya sumna liman lam yajil hadiya ai azumi ba illa liman lam yajil hadiya sai dai wanda bai samu hadiyarsa ba in bai samu ya bashi da hadiya to shi yana damar ya azumi rawal bukhari imam bukhari ne to wannan hadiyar to waɗannan hadisai guda biyu malamai suka ce ma'anarsu na farko dai shine akwai dalili akan cewa bai halatta ayi azumi a kwanaki masu haske ba ranar sallah da washe gari da washe gari amma na layya ake magana nan wannan shine maganan yawancin malamai saboda amma kuma akwai wani kaulin da yazo daga Abdullahi dan Zubair ya kasance yana yin azumin kuma wasu ma daga cikin sabon arawaito suna yi sai malaman suka ce to ai watakila wannan karatun ne bai su zuwa gare su ba shi yasa suka yi wannan hadisin ne bai su zuwa gare su ba watakila sun yi zamani a nisa lasu sun tafi inda suke ba su dawo ba ba su ji labarin ba kuma watakila shi yasa suke yi ɗin kenan amma jamhur sun tafi cewa ba a yin azumi a waɗannan kwanaki guda uku amma malamai suka ce a hadisi na biyun da makaranta an yi istisna'i an toge wanda bai samu hadiya ba shi a kwanaki guda uku masu hasken nan zai iya yin azumi nan ana magana wanda ya je aikin haji kenan wanda ya je aikin haji bai samu hadiya ya yanka ba to shi ne faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tu yawwa kaga wanda bai samu ba to yayi azumi kwana uku a can fa siyamu salasati ayyam fil hajji a cikin kwanakin aikin hajjin zai yi kaga kuma aka ce guda bakwai kuma in ya dawo gida in ya dawo gida sai yi to wannan ana maganan wanda bai samu hadiyarsa bane shi an ba shi dama zai yi azumi a waɗannan kwanaki masu hasken kawai shi ne istisna'i amma wanda yake zaune a nan wanda bai je aikin haji ba to ba yadda za a yi azumi a waɗannan kwanaki ba zai yi azumi ba wannan magana ita ce faɗin imamu malik da imamu shafi da gasar ruwaya kuma ta imamu ahmad sannan kuma dukan wato hujjoji sun dogara kan haka saboda hadisin nan an ga mana cewa ayyamu tashrik ayyamu akli wa shurbi kwanaki masu cikin nan kwanakin ci da sha ne kaga anan ma'anar shi shine ba kwanaki ne na azumi ba sai dai an riga an toge kawai wanda hadiya a cikin aikin hajji amma in banda shi ba ba wanda zai azumi waɗannan kwanaki وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تقتصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه to ya cire mana maganar kwanakin sallah kwanakin da ba a yin azumi a cikin su sai kuma har yanzu akwai wasu kwanakin da ba a azumi ko akwai rana da ba yanzu ya dawo na ranaku kuma zai gaya mana ranakun da ba a yin azumi a cikin su sai yake gaya mana cewa daga sai nabi wa Allah kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsaron kila tabbata gare shi kala ya ce la taktasu lailatul jumu'ati bi qiyami kar ku kebe ranan juma'a da tsayuwar dare min bainal layali a tsakanin kwanakin ku wala taktasu yawmal jumu'ati bi siyami sannan kar ku kebance ranan juma'a da azumi min bainal ayyami a tsakanin kwanakin ku illa an yakuna fi saumin sai dai in ya kasance a cikin azumi ne yasumuhu ahadukum wanda ɗayan ku yake yin sa رواه مسلم إمام مسلم يرتوى حديث وعنه أيضا رضي الله عنه daga biyu da Allah ƙara masa yadda kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasumanna ahadukum yawmal jumu'a kar ɗayan ku ya azumi ranar juma'a illa an yasuma yawman qablahu sai dai in yayi azumi rana kafin ranar aw yawman ba'dahu ko kuma zai yi azumi bayan ranar mutabakun alaihi bukhari da muslim sun hada kan wannan hadisi yawa sai kai juma'a ko kuma kayi juma'a kayi asabar na'am yawa iya ita kara kebinci iya ita to malamai sun mana bayanin abin da wannan hadisai guda biyu suka kunsa malamai suka ce a cikin hadisan nan zamu gane dalili akan hani akan kebance ranar juma'a ita dai da yin azumi akwai wani hadisin ma na sayyidina juwayratu bintul harith Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo inda take ranar juma'a sai ya samu tana azumi sai ya tambaye ta kin yi azumi jiya ne tace a yace zaki gobe ne tace a yace to ki sha ruwa ki sha ruwa baki jiya ba eh zaki gobe tace a yace to ki sha ruwa kawai to malamai yawanci sun tafi akan cewa azumin nan na ranar juma'a makaruhi ne mutum ya kebance ranar juma'a yana azumta ta ita kadai makaruhi ne an ƙi yi wannan aiki amma an toge an istisna'i idan ya dace da al'adarsa shi mutumin wataƙila yana azumi yau ya sha gobe yana azumi yau ya sha gobe to sai ya zo da juma'a yau wa irin na annabi daura alaihi salam to anan shi an yi istisna'insa shi ba za a ce ya kebanta juma'a da azumi ba ne malamai suka ce me hikimar hana yin azumi ranar juma'a ranar salasalam ya ce kar a keɓance ranar juma'a da azumi suka ce hikimar da yake ciki shi ne ranar idi ne ranar juma'a ranar idi ne idi ne na mako-mako da ake yawa saboda haka tun da haka ne ranar idi ne to ranar idi kuma ba azumi ba azumi ranar idi ranar sallah ba a yin azumi saboda haka sai suka ce sai suka bade haka suka ce saboda haka ba za a keɓanci ranar juma'a da yin azumin ba to a nan kaga hadisin farko ya ce karka keɓanci daren juma'a da ƙiyamun laili kawai kai ne duk sauran kwanaki nan ba za ka tashi ka yi kiyamun lalle ba sai ran daren juma'a kawai kake to wannan ma ba a so mutum yana yin haka an fi so ka ɗauki kwanakin da yawa ka yi kana yi yawa a cikin sati saboda shi Allah ba ka masa wayo bai ko ba haka ba an ce daren juma'a ai dare ne mai falala dare ne mai daraja sai ka keɓance shi kana yi shi kadai sauran kwanaki sai ka basu kowane dare ba yana darajarsa yana da yana da yana da shi amma wani ya ji wani to saboda haka ba a so ka kebance rana daya ranar juma'a rana ce wadda babu kamar ta sai ka ce karka kebance da zai azumi ita ma ba zai yi kai azumi ba sai dai in kai azumi alhamis sai kai juma'a ko kuma kai juma'a kai asabar sai malaman suka yi istisna'in sai dai in al'ada ne ko kuma wani abu ne ya faru ya zo a ranar juma'a to nan za a iya yi misali ranar juma'a ya zo ranar arfa za a yi azumi saboda ai ba wai ka keɓance juma'a ne kana yi ba wannan ma ina ga kwanakin shekarun baya an ta an ta maganganunsa wasu suna cewa a'a ai tun da ya zo ranar juma'a ko ran asabar ne ma akwai magana asabar din ma yana nan anan zamu yi shi maganan asabar din to ran juma'a ne suka ce a ba azumi ranar juma'a ba a yi gaskiya ne amma ka keɓe shi juma'a da yi da yake nufi amma ya zo ranar arfa ai ba keɓen cewa ka yi ba yawa ya zo arfa ne sai ka yi kawai ya zo ranar ashura ne misali sai ka yi irin waɗannan kwanakin da aka keɓance zuwa ka ce za ka yi azumtar su to kaga wannan ba zai zama damuwa ba in ka yi amma haka kawai ka keɓanci ranar ne ba dalilin komi ka ware ta kana yi to shine aka hana وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتشف إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أحمد والأربعة واستنكره أحمد وعنه أيضا daga sai na abi hurairah Allah kara masa yadda har yanzu daga gare shi Allah kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi tsaya da mutalan sabbata gare shi yace idan ta saba sha'abana idan sha'aban yayi rabi fala ta sumu karku azumi rawu ahmad imamu ahmad ne rawato wannan hadisin wal arba'a da sabu sunani tirmidhi da sai ibn majah abu dauda wastankarahu ahmad amma imamu ahmad din ya soki hadisin yayi inkarin sa to wannan hadisin an ce imamu ahmad ne rawato shi tunda an ce yayi inkarin sa saboda ya zo daga wata ruwaya ne ta Ala bin Abdurrahman saboda haka hadisin munkari ne malamai sun yi inkarin hadisin dalili kuma a cikin wanda suka inkarin hadda wani malamin da ake ce masa Abdurrahman bin Mahdi da Abu Zura'at razi duk sun yi inkarin wannan hadisi sun ce wannan hadisin munkari ne Ibn Hajar al-Asqalani yace a jamhur na malamai sun tafi akan cewa ya halatta ai azumi na tadawwi har bayan sha'bana yayi rabi suka raurana wannan hadisin suka ce wannan hadisin yana da rauni yawa saboda me saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ruwayan ma yana azumta ba watan da yake an karanta mata zata ba watan da yake azumta da yawa ma kamar watan sha'bana to saboda haka malaman hadisin sun yi inkarin wannan hadisi din sun ce hadisin munkari ne to kaga shine amfanin ka karanta karatun duka kenan yanzu mutum ya karanta haka kawai ya ji a to ai ba ai daga in ya rabi ba za ka ke a a to ai da yayin ruwayan hadisin ya kawo shi ruwayoyin da aka kawo ba su inganta ba kuma ba a samu wanda ya inganta ba balle ka ka dogara ta wani wuri ka san in aka ce ga ruwaya wannan ya rawato wannan ya rawato wannan ya rawato in aka yi abun yayi yawa to za iya samun wasu ce to a to makaruhi ne ko kuma ce a to mun dubi ne saboda yawa a sirka saboda wasu sun halata to wannan ruwayan hadisin ta inda yazo ta ko ina bai yi ba hadisin saboda haka gashi amma saboda malaman ne za su bar abun ba su kawo maka ba saboda karka je ka kawo kaga yanzu ai ya kawo shi ana suka ce to dan me zai kawo shi misali ya kawo ne saboda kai in kana karatu kar wani ya tare ka ce ai ga hadisi an ce ba azumi in sha'bana ya rabi sai ka ce ai malam ne shi ba ya kawo shi shi ke na bara amma ya faɗi cewar fa malamai sun ce hadisin bashi da inganci shi kenan an wuce to saboda haka malaman hadisin suka ce wannan hadisi bashi da inganci za ka azumci sha'bana har zuwa ƙarshen sa in ka ga dama wa an samma bintu busri radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لهاء إنب أو أود شجرة فليدمغها رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوك وعن سماع بنت بصري daga Samma bintu Busrin yar Bus yar Busr radiyallahu anha Allah da ita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal tace annabi da alaihi wasallam tabbata gare shi yace la tasumu yawm as-sabti kar ku yi ranar asabar illa fi maftarada alaikum sai dai abin da aka farlanta muku fa illa majid ahadukum idan ɗayan ku bai samu komai ba illa liha a inabin sai ganyen inabi au udu shajaratin ko kuma itacen jikin bishiya falyad mazha to ya ya gatsa ko ya ci zani zace ya tattauna ya tauna itacen rawu ahmad imamu awan da rutu wannan hadisin wal arba'a da sabu sunani tirmidhi na sa'i ibn majah abu dauda rijalu siqatun sannan mazajen wannan hadisin dukan su sika ne suna da inganci illa annahu muttaribun sai dai hadisin yana jirkici wagara an karahu malik imam malik yayi inkarin wannan hadisin wagala abu dawud abu dawud ya ce huwa mansukh wannan hadisin sokeke ne ma to kaji ai to irin haka za a kawo to anan kuma ana mana maganar an gama mana maganar ranar juma'a ba azumin ranar juma'a aka shigo da azumin tsakiyar sha'abana aka aka gama maganar sa to yanzu kuma an shigo da maganar azumin ranar asabar a a cikin hadisin an gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada azumin ranar asabar sai dai abin da ya wajaba akan ku in mutum bai samu ba sai ganyen inabi ya samu abin da ake nufi da wannan magana shine a ranar asabar din in baka samu abinci ba sai ganyen inabi to ka ci ko kuma sai itace na bishiya ka samu to ka tauna itacen ya nuna dai baka azumi yau shine abin da ake faɗa to amma bari mu karanta hadisin ƙasa sai mu haɗa mu yi bayani kaji kaji yanda abun ya ya canja wa an ummu salmata radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana aksara ma yasumu min al-ayyam yawm as-sabt wa yawm al-ahad wa kana yaqulu innahu ma yawman eid lil mushrikeena wa ana uridu an ukalifahum akarajahu an-nasa'i wa sa'u ibn kuzaima wa hadha labzuhu wa ummu salmata radiyallahu anha daga sayyidina ummu salma Allah ya kara mata yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama tace annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance aksara ma yasumu min al-ayyami kwanakin da yafi yin azumi yau musabti wal ahad rana asabar da ladi ne fi mazu da ka gani ko wakana ya kulu ta ce har ya kasance yana cewa ma innahu ma yawman waɗannan kwanaki ne idin lil mushrikina kwanaki iri ne kwanaki iri ne na mushrikai wa ana uridu an ukalifahu ni ko ina son saba musu shi yasa nake azumtar su inda yawa na hidimarsu kaga ɗazun nan kaga muka karanta hadisin sama ya ce ba a yi ko to ga wannan kuma kaji ya ce ana yi a karajar wanda sa'i imamun da sa'i ya fidda wannan hadisin sa'a ibn kuzaimata ibn kuzaima ya inganta shi wa hadha lafzu wannan lafazin sani to shi da man karatu shi zaki zo ka je wajen malamai ka karanta in ka rage jami'in da kanka kawai ka duba to za ka samu damuwa ka rika ba da magana daban-daban yau ka ce kaza gobe ka ce kaza to malamai sun yi bayani bari mu bari mu warware me suka faɗa akan waɗannan hadisai guda biyu daga farko dai hadisin farko da makaranta na maganan ba a yin azumi ranar asabar an ce hadisin mutsaribun ne yana da jirkici to saboda haka an yi sabani cikin isnadin hadisin wasu sun ce daga abdullahi bin busur ne daga yar uwarsa samma'u bintu busur hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'a daga abdullahi bin busur ne amma ba daga yar uwarsa bane shi ne rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce a'a daga abdullahi bin busur din ne daga babansa busur din aka samu hadisi wasu suka ce a'a wannan ruwan hadisi ba haka yake ba ba daga abdullahi bin busur bane ba daga samma din ne yar busur din ita kuma ta ji daga sayyidina aisha to wannan wannan wannan yawo da aka yi ta yi sai malamai suka ce to hadisi yana jirkici yana da jirkici wasu sun ce daga kaza ya taho ya taho ya zo kaza wasu ce a ba daga ba haka bane sai wajen kaza ya zo ya zo kaza to wannan sai ya jawo hadisin ya dan samu rauni saboda haka saboda ya ya shiga nan ya shiga nan to sannan sai cewa da ya a cikin hadisin la ta sumu yawm sabti kar ku yi azumi ranar asabar to abin da ake nufi da asabtu asabar shine hutawa mutum ya huta shi ne sabtu ya nitsu ko kuma ya yanke wani abu ko kuma ya daina aiki yana wani aiki sai ya daina shi ne ake ce masa asabar to yahudu yahudu sai suka ce ai Allah ya halicci halitta ne fi sittati ayyamin ne a cikin kwana shida sai dukkan halittun da zai yi alkurani ya tabbatar da haka to a cikin kwana shidan nan ranar juma'a ne aka gama kenan to ran azabar me aka yi kenan saboda haka ran azabar an huta kenan sai suka ce shi kenan saboda haka su ran azabar ba za su yi komi ba Allah ma ya huta wa yi astaghfirullah a'udhu billahi a bakin su sai suka ce saboda haka su ranar asabar ba za su yi komi malaman ahlus sunna suka ce a'a abin da ake nufi Allah yana koya wa halitta yadda ake aiki ne halittan sammai da kasai da komi cikin kun Allah zai halice su in ya ga dama amma sai aka yi abun kwanaki saboda a nuna muku yadda ake yi shi Allah ba wani maganin hutu a wajensa tabaraka wa ta'ala to saboda haka anan Hafizul Iraqi yace wannan yana nunawa a cikin hadisin nan an ce maka karka azumi ranar asabar in baka samu ba in ka samu ganye na inabi ko itace na bishiya to ka tauna to sai yace ana nuna maka kaiwa matuƙa cikin hana azumi ranar asabar kenan an kai an kai abu matuƙa cikin karka azumi ranar asabar aka ce in ka samu ganye ka ci ganyen inabi kuwa bushewa yake ba danye bane ma yana bushewa ne ba kaman sauran yawa kaman ganyen zogale ba kaman sauran ganye bane wanda zaka same shi danye ba shi bushewa yake kararau inda ya riga an cire shi kenan magana ya kare to amma yawancin malamai sun tafi akan cewa makaruhi ne yin azumi ranar asabar din kamar imamu abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal na cewa makaruhi ne kai azumi ranar asabar ka keɓance ta da yin azumi kawai shi ne makaruhi ka keɓance ta iya ita kake azumta suka ce makaruhi ne to sai aka ce a ƙasa kuma annabi sallallahu yana yin azumi yawancin azumin samaran asabar yake da ladi kuma a tambaye shi dan me yake azumin asabar da ladi yace a to ai waɗannan kwanaki ne da mushirikai suka dake su kwanakin idi yahudu asabar nasara ladi saboda ka su kwanakin su na idi kenan ni kuma ina so in saba musu ina cikin shagalin su saboda kare zama ina ina idi a wannan rana dalilin haka sai nake azumta waɗannan kwanakin to kaga nan can an ce maka ba a yin azumin duk da hadisin da aka kawo na cewa ba a yin azumin ranar asabar mutaribun ne yana da jirkici yana da jirkici in mutum yanzu ya ce maka ba azumi ranar asabar akwai hadisi daga ce a'a haba malam ai hadisin gashi malaman hadisi sun ce hadisin yana da illa hadisin da ya ce ba azumi ranar asabar ɗai yana da illa saboda ruwayoyinsa yadda ya taho wannan ya ji daga wannan an yi saɓani da yawa magana ta yi yawa a kansa sannan ga wani hadisin an kawo wanda alaihi salatu wasallama yana yin azumi ranar asabar da ladi har aka ce kwanakin da biyun azumi ma ke saboda ya saba wa mushrikai to kaga shi babu haramci yin azumin ranar asabar ko ranar ladi amma makaruhi ne ya ka hada hadisan duka abin da ake nufi makaruhi ne ka keɓance asabar ka ce kai kan kaka mata kullum asabar eh za ka yi azumi yawa yawa ita kawai ka ware juma'a yau ita ma karka ware ta yawa amma in za ka ɗauka misali ta yi alamis ta yi juma'a ta yi asabar in a haka take tafiya kwallon layar hannu tabbas ba tabbas shi ne ma'ana ko kana ka kai wa ladi ko kana kai wa laifi duk yadda kai to anan sai malamai suka ce in ka haɗa waɗannan hadisan duka suna nuna cewar makaruhi ne dai keɓance rana har ma na juma'a da asabar ɗin kamar da Allah ya mana bayani yanzu kawai azumin waɗannan ranakun suna suna zama haramun ne in ka keɓance su iya su amma in za in baka keɓance su ba shikenan in kai ba laifi wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallama naha an sawmi yawmi arfata bi arfata rawahu ahmad wal arba'a ghayr at-tirmidhi wa sawu ibnu kuzaimah wa hakim wa sankarahu al-uqayli ah wa nabi hurairah radiyallahu anhu daga sai na yura Allah kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi naha an sawmi yawmi arfata bi arfata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ay azmi ranan arfa a arfadin sawu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisin war arba'a da malaman hadisi guda hudu gare tirmidhi banda tirmidhi kaga sai da sai ibn majah da abu dauda kenan banda tirmidhi fasahu ibn kuzaimata ibn kuzaima ya inganta shi wal hakim da hakim wasan wastankarahu al-uqayli amma ulqairiyu yayi inkarin hadisin to wannan hadisin ne mun riga mun karanta shi a baya a karatun da ya gabata cewa wanda ba yin azumi ranan arfa arfa a karatun mu da ya gabata mun yi bayanin wannan duka cewa abin da ake nufi shine wanda yake filin arfa to ba su ya azumi saboda ya samu karfi ya samu lafiya ya ta zikirori ya ta addu'a kar ya zama ya dauki azumi a ciki amma wanda ba arfa yake ba kuma to shi kuma na so ya azumi kenan wa abdullahi bin amru radiyallahu anhu ma kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام العبد متفق عليه ولمسلم عن ابي قتاده بلفظ لا صام ولا افطر آه وانا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما daga Abdullah dan Aru Allah ya kara musu yadda kala ya ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya rance Allah sabata gare shi ya ce la sama man sama al'abad babu azumi ga wanda yake azumi har abada mutabakun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wal muslim arwaya muslim ana bi katara daga bi katara bi lafzin da lafazin la sama wala aftara babu azumi sannan kuma babu sharuwa ga wanda kullun yake yi kenan to wannan hadisan ko wannan hadisan guda biyu su kuma suna mana magana akan makaruhi ne mutum yayi azumin zamani guda ya kama kawai kullun azumi saboda kissar Abdullahi dan Amr dan As ya zo jani sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi ni kullum ma zan yi azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace masa a'a yace to ya Rasulullahi zan yi ina da karfi ina da lafiya zan yi azumi kullum kullum zan yi to ya zama dai aka ta ciniki da shi yana cewa zai to zai zai zai yi watan nan duka wani wata sai ya sha ko kwana ɗaya ba haka dai aka ta bubbugawa da shi da ƙarshe aka ce masa a'a ka je ka kana yin guda uku a kowane wata ya ce a zan yi yin fiye da wani aka ce to ka je ka ka yi yau ka sha gobe ka yi yau ka sha gobe sai ce zan yi fiye da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa babu fiye da haka babu fiye da haka babu fiye da haka kai yau ka sha gobe kai da siyamu siyamu dawo mafi alherin azumi shine azumin annabi dauda ka sha yau kai yau ka sha gobe kai yau ka sha gobe babu fiye da wannan alayhi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la afdal min zalika babu wani azumi fiye da wannan to saboda haka anan shi wannan hadisin suke gwada mana cewa ba a yin azumi gaba daya mutum ya kama azumi ya tayi mafificin azumi shi ne za ka yi yau ka sha gobe ka yi yau ka sha gobe shi ne in za ka yi yau to shi din ma da aka yi wannan abun da shi sabina na da sallallahu alaihi wasallama sai ya dauka ya dauki yana yin ne yau ya sha gobe din to alƙawari yayi tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai daina ba shikenan Allah kuwa da jarrabawarsa sai ya bashi shekaru yayi shekaru yayi shekaru ga girma ya zo ga tsuba ya zo ga azumi yana nan eh suka zo aka taru a kansu aka ce ka daina azumin da ya ce a ina a ina zan daina azumin ina je lahira muka da annabi sallallahu alaihi wasallam ce bi ni da nake zan yi fiye da haka ma sai shi da ai kuma kuma yanzu ne ya kenan yace ba zan daina ba ai ba daina ba alkawari ne aka ce sai kwana goma sha biyar yana cin abinci yayi karfi sai kwana sha biyar yana azumi amma babu karfin ya kare amma saboda alkawarin da ya dauka gaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zai saba ba to saboda haka har yana cewa ya laitani akan su ruksata rasulullah sallallahu alaihi wasallam da man na karbi saukin da annabi ya bani da man na karbi saukin da saboda an zo wani lokaci to kaga irin wannan yana samu su amma yanzu yi alkawari to ba fasawa ba a fasa kaga da ya dauki guda uku uku a wata kaga da shi kenan duk ba za a shiga wannan yanayin ba to shine sai ake fada masa cewa babu mafi bici akan haka in dai azumi ne na nafila to kurewarsa kai yau ka sha gobe shine kawai amma ba za ka kama shi kai tai ba ranar tsayawa ba malamai sun yi sabani akan wannan azumi na kwa na na zamani guda din magana biyu suka yi akai na farko suka ce makaruhi ne mutum ya azumci zamani guda gaba ɗayansa malaman fiqihu imam abu hanifa da imam malik da imam ahmad bin hanbal da wasu daga cikin ƴan mazhaban Imam Shafi'i suka kafa hujja da waɗannan hadisan guda biyu da makaranta Rashin Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam ce ba a yi ba a yin azumi har abada ba a yin azumi har abada sannan kuma magana ta biyu suka ce in ana tsoron hakan zai cutar da mutum to kar yayi ko kuma a'a zai tafiyar da wani haƙƙinsa da ake nema ya bayar akwai wani haƙoƙin da ake so ya sauke ya kama azumi kullum ba zai ya sauke wannan haƙoƙin ba to kar ya azumi to wannan wani kauli ne na mazama imamu shafi'i amma saura jamhur sun tafi akan cewa lallai ma ba a yi kwata-kwata azumin kullum kam ka dauki azumi ya duk rayuwarka ta azumi kawai za ka yi suka ce wannan ba a yin sa to wannan shine karshen babin da yake mana magana akan azumomin da ya halatta mutum yayi na nafila da kuma wanda aka hana a yi na nafilfili mun ji dai a ciki cewa a mace ba za ta yi azumi ba sai da izinin mijinta in na nafila ne mijin yana nan ba za ta yi ba sai dai in mata biyu ne mijin bayyana ta samu dama za ta iya yi sannan kuma shi kuma in ya zo tana azumin nafila yana da dama ya karya azumin da kowane lokaci ya zo shi ba ruwansa da azumin cin nafila an yi mannan magana amma ban da ramadana sai ta nemi izinin sa in ramadana ne kuma sai ta nemi izinin sa ba ya riga san ana azumi sannan hadisi na gaba ya gaya mana cewa ba a yin azumi ranaki ku guda biyu ranar sallar layya da sallar azumi ba a yi ba yin azumi waɗannan ranaku sannan ba a yin azumi a ayyamu tashriki kwanaki guda uku na haske ranar layya da washe gari da washe gari ba a yin azumi a cikin su sannan kuma hadisan sun gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rukusa yayi sauki ga wadda bai samu hadiya ba shine kawai zai azumi ana magana wanda ya aikin haji sannan an gaya mana cewa ba a kebance ranar juma'a da yin azumi sai dai in ka azumci alhamis sai ka azumci juma'a ko kai juma'a sai kai asabar sannan an gaya mana cewa ba a yin azumi ranar asabar sai dai idan abin da aka wajabta mana sannan an kawo mana kuma da hadisi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi ranar asabar da ladi malamai suka ce gaba ɗaya dai abin da ake nufi kar ka ke banci asabar da yin azumi amma in zaka yi ta kai asabar kai ladi da sauran kwanaki ba iya asabar kake ba nan ma duk ɗaya ne juma'a da asabar dai ba a yin azumi in keɓanta su za a yi amma in ba keɓanta su za a yi ba za a yi yin azumi a cikin su sannan aka gaya mana cewa ba yin azumi a arfa ranar arfa wanda yake yake arfa ba zai azumi ranar arfa ba sannan aka rufe mana da cewar ba a yin azumi har abada mutum ya kama azumi kullum ba shan ruwa wannan shine karshen wannan babi abinda makanta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama karatu na gaba za a shiga babin da zai magana akan ittikafi da kuma tsayuwa a cikin watan Ramadana din Allah taimake mu albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai mana addu'a na'am نعم na'am wanda ya je aikin haji yana filin arfa shine ba zai azumin ba amma wanda yake nan Najeriya ko wani gari daban wanda bai samu zuwa arfa ba to shi zai azumin arfa shi zai azumin arfa amma wanda ya je yana aikin haji yana filin arfan to shi sai ya ajiye kenan na'am yawa sai kuma wanda yana can din ma idan bai samu yayi yanka ba a can din to ya samu dama ya azumi a waɗannan kwanakin shi kuma wanda yake can din eh a kwanaki guda gun da aka ce ba a yi a cikin su sai ya karasa in ya dawo gida kuma sai ya karasa bakwai tun da ban guda goma zai yi na alhamdulillah muna addu'a amin